saboda mamaki sai ta ce wa kana kayuzun hakim lam tadil qattu ta ce kai wannan magana da naji sai cewa ta ce ni wacce take mahaifata ta bushe na manta da zancen haihuwa ko haila ma ba na yi sannan yanzu a zuwa ce zan samu ɗa ban taɓa haihuwa ba ma tun da nake yayin nan tana da shekara kuwa ɗari ba kwaya ɗaya shekara cikin da tara take da ita ka gani shi ku annabi ibrahim yayin nan yana da shekara ɗari da shekara ashirin a kai amma allah ya ce zai ba ta ɗa a zamanin Allahu akbar shanun allah ba mamaki sau mai kasance قالوا كذلك قال ربك إنه هو نجيم العليم قالوا da suka ga tana mamaki ta ce wai ta kuma ya za ta samu ɗa sai mala'iku suka ce ka zaliki kamar yadda muka gaya miki wannan bishara ta Allah zai baki ɗa kama da buki haka Allah ubangijin ki ya gaya muna mu zo mu gaya miki ba mu ka faɗa ba mu ma ubangijin ki shine yake mu zo mu gaya miki ki daina mamaki sarata innahu ki sani ubangijin nan naki kuwa kuwa shi alhakimu gani ne ya iya sa wacce ta shekara dubu mata haihu ba kuruciyar ta haihuwa ba ikon Allah shine haihuwa ki daina mamaki al'alimu wanda yake masani cikin aikin su kuma suka gaya mata haka suka rarrashe ta domin ta imanin sai karu zalika qaulul ladzi asbara laki bihi wannan magana da muka baki labari da shi ala rabbuki haka ubangijin ki yake kara ya riga hukunta wa kama ya kyautata lamarin fil azan kuma bai samar da kowa ba fala ta ajibi minhu idan mamakin lamarin Allah da haka duk abin da kaji Allah ya yi ba a ce kai lamarin Allah bai mamaki a ba a faɗa haka domin in kaji an ce ana mamakin abu to wanda ba a zaton zai yi abin ne yi ana zaton mutum ba ya iya yin abin ba sai ga abin ya yi to sai a yi mamaki to amma Allah duk abin da ya yi ya yi sama da wannan ma ba a mamakin to me kace قال فراغتكم أيها المضوفلون yayin nan kuma shi annabi da annabi Ibrahim da yaji wannan kalma da suka faɗa sai ce to fa ma sabutu yanzu menene sha'anin ku ayyuhal mursaluna ya ku waɗannan ma'aika guda goma sha biyu mala'ikun nan amma shi sannan ya fahimci ko mala'iku to me kace
قالوا إلا وأرسلنا إلى قوم مجرمين yayin nan sai suka ce masa Ibrahim za mu gaya masa kuwa abin da yake tafi da mu wato ina ta gamu wafin na an aiko mu ne ila kaumin mujrimina zuwa waɗansu mutane kangararru ai kafirina waɗanda aka yi musu wa'azi suka yarda da wa'azin su ne kangararru su wane ne waɗannan ai kaumin lutin mutanen annabi lutu suna can suna barbaran maza sun ki neman mata su aura sai wannan namiji barbaru wannan wannan barbaru wannan saboda haka aka aiko annabi guda ya hana su suka ce su ba za su bari ba suka nemi kuma za su kashe shi saboda haka Allah ya aiko mu je garin mu fadda su yau ba za mu ba sai ba mun je shi ku annabi lutun nan kuma dan uwan annabi ibrahim to me kace إن أرسل عليهم حجارة من طين domin ubangiji ya aike mu ne wajen su dan mu ce mu daddefa musu hijaratan zuwar wasi min tinin waɗanda aka dafo su ne ku aka tuttura su kowane adadin mutanen garin wato kowa da sunansa da dutsensa a rubuce a sunan na jiki a rubuce to kowannen su za mu ɗau dutsen mu ɗora masa yanarki a gurin musawwa matan wannan dutse ku an masa rubutun alama isin manyan mafiha sunan wanda za a jefa a kansa wato wannan rubutun kuwa inda rabbika tun daga ubangijinka aka rubuto abin za mu aika da shi ne lil musrifina ga masu shishigi waɗanda aka ce ga yadda Allah zai yi suka ce su ba su yadda ba ga yadda za su kamar nasara a yanzu Allah ya ce ya shari'a da alqur'ani suka ce bai dace da zamani ba suka shirya to su ne musrifina masu shishigi su ce su sun iya wani abu ga wanda Allah ya ce kaga su waɗannan mutane Allah ya ce mata namiji zai aura suka ce su ba sa son mata kazamai maza za su maza za su barbara Allah ya kiyaye mu to saboda wannan shishigin nasu canza abin da Allah ya ce Allah ya ce to aje a jefa musu zuwar wasu su narke gaba daya to me kace وغرمنا بربك للمجرمين وقضينا موتا أيا من المؤمنين amma fa farajina man kana fiha min almu'minina muna fitar da wanda ya kasance cikin garin annabi lutu din nan sadum za mu fitar duk wanda ya kasance min almu'minin ya cikin mu'minai wanda ya ba da gaskiya da lutu baya yin aikin lutu ya ba da gaskiya da annabin ya bar aikin da Allah ya hana ya auri mata to waɗannan duk za mu tsane su mu fitar da su daga garin ba za a halakar da su ba to me kace فوجدنا بها غير بيت من المؤمنين
ka gani sama wajen na biha ba za ka samu kowa ba bayan mun je garin nan wato mun fice mun gama musu azabar zarafe tun muna musu da fere gidan musulmi kadai hum qawmu lutin wato su ne mutanen annabi lutu bin tahu wa tahu bil imani wal islam musaddiquna bi qulubihim amiluna bi jawarihim da'at wato an tafi annabi lutin yana da ƴaƴansa mata waɗanda Allah ya baki yayin nan ana zaton ƴaƴa mata su goma sha uku ne yace to ku auri waɗannan ƴaƴan mana me yasa kuke barbaran maza domin ku ba su da yawa ma a gare waɗanda suke wannan aikin aka ce ita su daina suka ce su ba za su daina mu za su da mata ga maza sai maza suke nema suka ce ba sa bukatar ƴaƴan na lutu ba sa bukatar ƴaƴan kowa ma in dai musulmi saboda haka suka ce to mun gaya maka annabi Ibrahim za mu je mu fadda mutanen garin to shi kuwa yana ganin annabi Lutu din nan dan uwansa ne saboda haka yake ta matsa musu tambaya har ya ce musu to yanzu zan tambaye ku yanzu idan kuka je halakar da gari kuma kuma ma'aikan nan idan garin aka ce akwai mumini guda biyar ko halakar da garin suka ce a'a idan akwai mumini a garin wanda iya da Allah da maganar Allah guda biyu ko halakar da su suka ce a'a idan akwai mutum ɗaya wanda iya da Allah da umarnin Allah ko halakar da garin suka ce a'a sai dai in ya fita ya ce to alhamdulillah to ya san abin ba zai shafi dan uwansa ba saboda haka jama'a dan uwa ba a munnar bala'i ya same shi inda duk kuke da dan uwanka kai bukata alheri ya same shi in ka ji sharri kuma zai same shi kai bakin ciki kamar kai zai sama in kana da kokarin hana haka kiya kokarin ka musamman musulmi kuma dan uwanka ko da ba dan uwanka ne na haihuwa ba zama aka ce wannan musulmi kai musulmi ka ji wani bala'i zai same shi kai kokari kar abin ya same shi musulmi so ake ya kan ya zama a haɗe dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'minuna kalbun yani yushayyidu ba'dhu ba'dan mu'mine kamar gini suke wannan ya karfafa wannan wannan ya karfafa wannan ba wannan ya goce wannan wannan ya goce wannan ba haka ake ba yanda ka ga gini idan aka ce ga na ƙasa a ɗora na saman a ɗora wani suna kafin ruwa suna yin ƙarfi ya ginin ya zauna to haka ake son musulmi wannan ya taimaki wannan wannan ya taimaki wannan amma ba ka dinga fatan bala'i ya samu wani musulmi dan uwanka kai kai dariya ba ko kai ka ce ka koshi ka ga wani yana jin yunwa kai ta dariya ko ka sa riga mai kyau dan uwanka na da mummunar riga ka ne masa dariya wannan ya sa kai da musulunci Allah ya kiyaye ne kaji wannan annabi yana ta bincikar bakin nan ya ji dai inda za ki halakarwar dan akwai dan uwanka kada su hada da shi sai da suka tabbatar ma cewa an ce banda dan uwan nasa sannan hankalin sai kwanta kuma ثم كتب ولو بقنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وتركنا فيها بعد إلاك الكافرين suka ce za mu bar gidajen musulmi ba za mu fata su ba bayan mun halakar da duk kafiran in ka je ka samu gidan bakin muminan garin za mu bar su ne su ma ayatan su zama alama cewa an halakar da kafiran lillazin ya kafu nan azaba nabiyim ga masu jin tsoron azaba mai raɗaɗi wata ran kasa sake aiki irin na waɗancan duk gani ga wane kenan ya aiki wane tsoron Allah ga abin da wane ya yi aka yi masa wannan abin to kai ma ai baka yi ba dan guje wannan kare same ka da ka ga an ce idan mutum za a yanke mar hukunci ya kashe mutum shi ma za a kashe shi to sai a yi gangan ko a garin a yi kuwa sai a taru wanda ake kashe mutane jama'a su tare jin yau yayin da za a kashe in za a kashe kuma sannan a karanta da babban murya cewa ga wani shine ya kashe wani da hanya ta kaza ya kashe shi ko ya bashi magani ya mutu ko ya sare shi ko ya kai masa fashi garin fashin ya kashe shi ko da ta ya kashe shi a karanta kowa ya ji a gurin in an karanta a ce to amma shari'a ta kashe shi saboda haka kowa ya haka nan gaba ya kashe wani kashe shi za a yi sannan sai a kashe kowa ya ci kowa ya ci to kaga mutum ya bar kan ya bar kashe wani dan ran sai tsira idan mutum sata yayi ranar da za a yanke masa hannu shi ma haka ake sai a zo cikin jama'a a taru a karanta laifin da ya yi ga abin da ya ga abin da ya ga abin da shari'a ce ma a kama hannun a yanke a idan jama'a a ceto jama'a wanda nan gaba ya irin wannan aiki haka za a yi ma in mutum zina ya yi aka kamo shi ran da za a jefe shi ko za a yi masa bulala a tara jama'a garin su gani a kafe a tona rami a binne shi ya kake kirjinsa sannan a zube duwatsu gaba da yamma sai da yara ku ba ku dinga jifansa a karanta ayar ubangiji wacce ta faɗi wannan kalma in an karanta a ce jama'a ga laifin da wane yi in matar ita ma ya kama a jefe ta gata gashi idan kuma ɗaya za a jefe kowanne ne a karanta laifin sannan jama'a su ji su gani a ce to kowa ya haka kuma haka Allah ya tsaya masa ba za a kasa kuma in mutum giya ya shawo yana maye a gari yana zage-zage ga shi ya ce shi kan musulmi ne kuma shi musulmi ne a kamo shi a zo a yi gayya a tsaye da shi a tuɓe shi in an tuɓe shi a yi masa bulala tamanin idan jama'a a ce nan gaba duk musulmin da aka kuma gani da giya ya shawo yana surutan banza ko ba a ganshi da ita ba yana magagin mutuwa ai magagin giyar wato yana maye to za a kama shi mai bulala tamanin to kaga kowa sai ya kiyaye saboda kar ai ma irin wannan abu ko baya tsoron Allah kaga an cece shi kenan ashe yanzu da ba a yi halakar da jama'a ake kenan domin idan kaga an yi wa wani kai ka bari wancan yin da aka yi ya ceto ka kenan kaga an cece ka kenan dan ba za ka sake ba kana kuma karai ma irin wannan to da aka ce ba za a yi ba fa ashe an ya mutane kowa ya je abin da ya ga dama Allah ya kiyaye mu nasara da shari'a yake ka gani gashi musulmi ne mu amma wannan doka mun rasa ta kuma muna kanta kamar mai amma da kariya hana kaga dukkan abin da aka yi wanda Allah ya ce zai kaza zai kaza ba wanda Allah ya shafi in an je lahira sai an yi wa mutum ashe kaga nasara so ike in an je lahira ta azabar da za a yi masa ya ga an yi wa musulmi ma irin ta domin laifin da ya su ma sun yi an ce su a ɗebe musu haddin su a nan duniya shi kenan sai ya ce ka a ɗebe ya bari to Allah ku ba ya bari in an je sai ya sai ya yi ka gani domin wanda aka yi mar wannan a nan duniya to shi kenan idan abun ba na ba nan dan adam bane ya cuta to wannan haɗi an ɗebe shi kenan ya huta ba za a yi maka komai a lahira ba a gani wani wata nan na taɓa ganin wata mata wato bisarta manzo Allah zamanin nan bai tafi aljanna ba yana nan a zoni wato sai ta je ta zina da ta zina a zinan nan sai ta samo ciki da ta samo ciki sai ta ji an karanta cewa gashi gashi yadda hukuncin muzulaci da muzulaci aiki shikenan malam sai ta taho ta taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ta zo ta same shi sai ta farka ta ce ya rasulullahi na yi zina amma abin da ya kani wajenka na zo ne a yi mun haji su zuta a lahira ya ce to yanzu kika yi ta ce na riga na yi har yanzu ma ciki ne da ni ya ce to na hore ki ki je ki haife cikin tukuna domin mata da ciki ba yi mata haji sai aka rubuta wannan mata da sunanta da komai ta tafi ta zauna da ta zauna ana nan ana nan ciki yayi haihuwa ta haihu ran da ta haihu sai ta rungumo dan ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce to na haife dan nan saboda haka na zo a tsayar mun da hukunci ai mun haji hajjin kuwa ta kisa ne je ta za a yi shikenan sai manzo Allah ya ce to kin haihu eh sai ce to wannan yaro yanzu ba shi da dukiyar da zaki bara ta da shi saboda haka ki je ki sha da ki nonon ki in kin gama shayar da ki ya ita yayin ki dawo ta dai ta dinga renon yaron nan tana sha da shi tana sha da shi har yaron ya kai bayani da ya isa yaye ta sake ɗauko shi ta zo da shi har ta to da abinci ta zaunar da shi gaban manzo Allah ta ba shi abinci yana ci ta ce ya rasulullah na ya ishi gashi kuma ka gare yana cin abinci a yi mun haddi in huta da na lafiya sannan manzo Allah ya ce na sai dai Abubakar ya ce gani yace ku je da ita inda ake jefe mutane a a kafe ta in an tona rami an binne ta a jefe ta mutu aka karbi wannan yaron aka ajiye aka je aka tona rami aka binne ta iyaka iyaka wuyanta aka ɗauki duwatsu aka dinga jifanta sai da ta mutu aka ce yayin nan cikin waɗansu sahabbai har wani ya zo yayin ta mutu sai ya ɗauki dutse ya buga a kanta da ya buga da kyau har kwakwalwa sai ta fito da ta fito sai ce la'ananniyar Allah ya faɗa haka wani sahabi sai manzo Allah yana ji shi ko manzo Allah ya so saboda a fidda ita ai masa jina'iza sai manzo Allah ya ci habawa ne me yasa zaka haka yace wannan da kake gani yanzu gama mata jina'iza ne kar aljanna ce manzo Allah ya ga masa haka yace gama mata jina'iza in mun binne ta to ran ta an tafi da kiyama kenan yayin nan manzo Allah ya ce a fidda ita aka fidda ita aka wanki to manzo Allah ya mata sallah aka binne ta yanzu aka tana aljanna ka gani saboda an tsaye bai haddin laifin nata to ashe yanzu mu da ba a yi mana wannan haddi sai a lahira za a yi na tsare mu dinta sai kowa ya abin da ya ga dama mutum ya sata ya ce wai tafi kai wata uku ko tafi kai shekara ɗaya to ka biya nasara sai ka je ka biya Allah kuma dan ba nasara ya halice ka ba kuma shine da dokar da zai sama ba wanda ya halici bayansa shine mai mu'amalar gyara lamarin bayan shi yake ga yadda za a yi ga yadda ba a yi ba wani haka kawai rana da tsaka ya zo ya juya bayan Allah saboda ya halakar da su ba ruwan Allah da kai wata uku ko kai wata uku ina ruwan Allah da wannan alqur'ani ba ta musu amfani ko bane ba kamar sa saura ne da za a ce tunda Allah Musa ya tafi an daina hukunci da ita kamar injila tunda Isa ya tafi an daina hukunci da ita alqur'ani ta aka ce daga manzo Allah hasashen kiyama abinda yake a rubutan nan da shi za a yi Allah ya mana sutura Allah ya da shari'a musulunci to me gaskiya قيمه إذا ضللناه إلى فرعون منهم عن مبين وفي موسى Ubangiji ya ce akwai ayoyi cikin lamarin annabi Musa alaihi salatu wassalam. Idan arsalnahu yayin da muka aiki annabi Musa ila Fir'auna zuwa ga Fir'auna ya je ya kira shi akan tauhidi ya hana shi bauta wa gunki bi sultanin mubin wato ya jemar da hujja wacce take mabayyaniya kuwa yace ka kaɗai ta Allah ka daina yin da'awar rububiyya ta auna kace la ilaha illallah ana musa rasulullah yace a'a bai yadda ba sai a maimakon ma yadda sai ce da annabi musa wa rabbul alamin wane ne ubangijin talibai da za ka ga mun shi aka ba shi a fuskan shi wane ne bai san shi ba ma wai ya kace فتولى بركعه وقال ظاهر انه مجنون Allahu akbar sai ibn auna malam ya kauda kansa yace ba zai imani da Musa ba ba zai imani da Allah ba da rukunin yi da jama'a ta gaba daya suka ce mu ba mu yarda da Allah na ba mu yarda da shi Musa ba kuma tunda kai ba ka yarda ai da ma haka ne in sarki mutumin kirki ne to duk sauran jama'a kirkin za su domin abin da ya umarce su akai za su dauka in sarki ya lalace to mujiyan sarkin ma lalace ne domin shi suke tsoro idan aka ce sarki ya sa a yi kaza a yi kaza to Allah ya ba shi karfin dole ya hukunta kowa idan ya yi kirki jama'a su zama mutanen kirki in ya lalace kuma jama'a su zama lalatattu sai ka ga an ce wani ma yayi in malamai ne ma suka lalace haka jama'a ya ce ai malam wani ma yi ka tin san ne to ka gani ai ya lalace jama'a kenan Fir'auna da ya kima da gaskiya da Allah da Musa shi kenan jama'a su kuma sai suka ce kuma ba su yarda ba suka ki bautawa Allah din suka nemi kuma suka ce Annabi Musa din to يدفع فأخذناه وجنوده فنبذناهم باليم وهو مليم وقال لموسى سيد فرعون يكد أن موسى هو ساهر يكي أيك موسى مقاتل كي أو مجنون كي فوقان يتعنيك in dai da kanka lafiya ba ka zo ka guji wani kamar fir'auna ta ce mara akwai wani Allah ya yarda da shi ba da kanka lafiya wani ka aka nuna wannan sarma da rashin ba da imani din nan da Musa da aka haifo shi fir'auna ubangiji ya ce fa akan Allah sai muka kama fir'auna wajinu da hu da shi da jama'a su da suka kiba da gaskiya da Allah sana fazlahu Allah ya ce karana hu muka jefa su fil yammi a cikin bahar nil aka jefa su a cikin huwa mulimun wato ale musu azaba atin jima'i lamu alaihi sun ta tafi da rusuli ka gani ana zargin sa kuma aka bar shi kuma har duniya ta tashi don ka ji irin sharrin da fir'auna yi ka ce Allah wadansa wanda Allah ya bashi ni'ima ya kuka irin fir'auna ga rai ga lafiya ga sarauta ga can ku asalinsa da yake mutumin kirki tun yana karami ke farawa wato an ce farkon abin da fir'auna ya fara cuta da shi dan ubansa dan asako ne uban fir'auna wato shi al'adan abin da yake a kasar su in gari ya waye ya ce da jama'a ku sako dabbobin ku in sun saki ya je ya musu kiwo su dawo su ba shi ladansa shi fir'auna da ita ake yana yaro karami sai ki bin aikin irin aikin da uban yake sai ce kai wannan aiki mai wahala haka shi ba zai irin wannan ba ba sai raba fada ba da ya raba fada din nan shi bai ga ya zauna cikin fada ba saboda ɗagawa sai ka makabarta wato an ce makabarta ya je ya zauna inda ake binne mutane yayin nan idan kuka zo za ku binne gawa ga shi ba sarkin gari ne yasa buka ba amma sai ce kai me za ku ce za mu binne gawa ne anan sai ce nawa kuka biya ko ƙasar ku ce ai sai kun biya sarki wani abu haka kawai za a zo a dinga duka gari da gawa sai ya sa muku dole sai kun ba da ɗan wani abu mun ya karɓa abin da zai ba sai ka sai kai wa sarkin sai ce ai ka ji ka ji abin da na sa shi kuma sarkin sai ya munna sai kai lalle ka taimaka wannan za ka taimaki sarauta to da haka ne malam da haka ya dinga girma ya dinga girma har sarkin ya zama da shi kuma ɗan gaban gocinsa haka ba za da iya ba na ba bai samu sarauta ya zama azadi ne irin wannan Allah kiyaye ne to me kace وفي عاد إذا ظللنا عليهم الريح العقيم akwai kuma kisar halakar da adawa da zarta na alayhim riha da kima yayin da muka aika musu da iska wacce take kurma allati la khayra fiha iska ce ga nan babu alheri ko misalan zarta sai ta ce bala'i tana tsoji a sama da abin da ya zuku ke sama da sai bushi da Allah la ta nuna madara wato ba ta daukar ruwa wala ta alqawul shajara wato ba ta barbara itaciya ta amfana in ka taba itaciya sai ta bushe wani dabur wato a maimakon iska na yin gaba gaba ta taso wato ita kuma da baya da baya take tafiya daga sama ta so amma da baya ta so ba da gaba ba saboda sharrin cikin ta ita aka halakar da mutanen annabi annabi Hudu to me kace
ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم wannan iskar hakimu din nan ma ta zaro min shay'in ba ta taba barin wani abu ba wanda yake mai rai sai kuwa ta zuciya in ta bi ta kai malam sai ta da al'an a ta kalai in ta samu abin illa da naru karami sai ta zama da shi kamar yadda za ta kishe duta haka za ka sadda itaciya ta kishe ta rumus ko ta sadda dabbobi garken ki malam sai zai zama kamar tuka ko ta sadda ta duk abin da ta sani malam wanda yake mai amfani iskan ta ba ta kai ya mutu kenan saboda saba da suke wa annabin amma kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake shi ya roƙa mana jinkiri duk abin da aka yi a zamanin sa da wanda ake a yanzu ba taɓa halakar da mutanen zamani ba ana nan ana jinkirta mana jinkirin nan ka ba ana kiran ai mana azaba bane ana kira ne mu tuba kan mu mutu Allah ba ya son azabtar bawan sai wanda ya mutu bai tuba ba amma har mutum nan da zai mutu ma in yace ya tuba da aikin sa ko Allah ya zai kai tuba ba nan da ma zai mutu to abin da yasa ba a son jinkiri da tuban ai kaga in mutum ya tuba to kuma ai yana so ya sake aikata alheri a gaba to in ya bari ya zamani ya kure masa ya tuba to an karɓi tuban shi ko bai tanadi wani alheri ba to ai kaga tuban naka kuma ya karɓi an karɓi tuban shi ko bai shirya wani alherin da zai ajiye a aljanna ba saboda haka jama'a mai kokarin tuba الله أكبر إلى ذكر وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين akwai kisar halakar da samudawa ita ma don ta zama aya ga dukkan al'umma in kila lahum yayin da aka gaya musu bayan sun soke taguwar nan Allah ya ce musu tamatta'u to shi kenan kun soke wannan taguwa da nace wala tamasuwa da shukin ko ku tamatta'u ku dan ji daɗi kaɗan kamun hatahirin har zuwa ɗan kwanaki kaɗan da za a zo a ɓadda ku kuma kwanakin nan kwana uku ne rak daga ran da suka soke taguwar nan wacce akan annabi salu ya fito musu da ita din nan daga ran da suka soke kwana uku ce sai Allah ya fada su duka to فهدوا على ربهم وغدوا الصاعقة وهم ينظرون sun yi girman kai an amri rabbin ba su ruhu ba tsoron ubangiji ba yace ba zaruwa ta sulhi ardin lahi ubatta ta rika kiwo a bayan kasar Allah sai suka yi girman kai suka ce taguwar mai kuma a za a ce mu kare ta mu mu- mu sha nono rana ɗaya ta sha rana ɗaya ta a ba mu yadda ba suka yi girman kai ba ka bar mu sai kafu malam wata tsawa mai halakarwa sai ta zo ta kama su tsawa ce aka ce malaika jibril ya zo yau garin kowa sai ya fada akan zuwa samakacci tsawa ɗaya tak Allah sarkin iko kuma daga ran da suka soke sabuwar zuwa kwana uku azabar ta same su to me kace فانتبهوا من قيام وما كانوا منتصرين Mm. Wam yanzuru na tsawa ta same su ta halakar wannan da rana suna kallon ta, tana kallon ɗan uwan ka tun kusa ɗan uwan na- na kallon ka. Ba mai iya motsa an zare masa rai. Ka gani, ba ma ka kawo min kiyamun daga durkusan nan ba mai ikon ya miƙe tsaye, kuma ka daruwa na anan nuturi. Ba wanda yake da ikon ya zabura ya miƙe tsaye ya ta Allahu Akbar. Ka ji wani irin azaba da aka yi wa su kuma samudawa. Yayin da Allah ya nufin halakar da su da rana ne tangaram kowa na ganin kowa. yayin da wato aka ce azabar mala'ikan ya zo yi musu tsawar malam kowa sai ya je inda duk kake sai ka tsura ka durkusa a kan gwiwoyin kamar yadda mace za ta durkusa ta ba mijinta abinci haka kowa ya durkusa da ransa kuma da lafiyar sa yana kallo kowanne yana kallo ba ya da ikon ya kai har azaba ta zo ta kama shi ta halakar da shi ta zo kan wancan kuma ta kama a jere a jere a jere ba ni iya daga daga inda yake Allah ya kiyaye mu wannan duka saba wa umarnin Allah ne ka waɗannan cewa Allah ya ce ai kaza an ki a bar kaza an ki wannan shine kawai ba wani abu kuke ba yadda muke yin nan a yanzu kaga kowa na fin yadda ya ga dama ana kyale su irin abin da waɗancan suka yi aka fadda su din nan shine yanzu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake jinke ta sai mutum ya je lahira laifi in suka waɗancan kaji yadda ake musu to mu ko ana jinke ta mana ne ko mutum ya tuba Allah ya nemi da tuba to me kace وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين wa qalu nuhun min qablu haka kuma an halakar da mutanen annabi Nuhu annabi Nuhu tun da kamun a zo halakar da waɗannan da muka lissafo da da Fir'auna din nan da Ada wannan da Samuda wannan dukkan a halakar da su an riga an halakar da mutanen annabi Nuhu su ma saboda saba umarnin annabin annabin su ya ce ayi kaza in ji Allah suka ce ba su yarda ba dan kai kai masa saki talauci ya dane ka kana sassaka za ka ce mu bi ka wato kai ka zama mai mai daraja kowa ya ji ka tara dukiya dan kana fama da talauci haka suka ga annabi domin shi sassaka yake wala a take nan ya sassaka wannan ya sassaka wannan ya je ya sayar ya samu abincin sa ka ce talauci ya dame ka kana ta fama da sassake sassake kullun ka wuna daji sai ka dawo har kuma ka ce wai Allah ya zabe ka ya ce kaza kaza kake kama za ni mu huta malam sai a wuni ana jifar sa sai ya faɗi ba rai ya su bashi kan gari waye sai Allah ya raya ki kuma sai ya koma wa'azi haka sai da yake kar ɗari tara da hamsin yana wannan aiki ba su yadda ba aka zo aka tabbata su duka sai yan kaɗan daga cikin su an ce Allah duka gaba ɗaya mutum saba'in ne ya samu Allah ba akbar ka gani yannan su mutanen annabi nuhu annabi nuhu din nan kanu kauma mutum kasance mutane ne fasikina masu fita daga bin umarni wanda aka yi musu ba su yarda ba to me kace وذهب